نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى هدو بير بير قوة شعبان shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da takwas ga watan uku shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun shigo wani sabon fasali shine alaƙatu shaitan bil insani alaƙar da ke tsakanin mutum da kuma shaidani wanda wannan babi na ɗaya daga cikin babobi mafiya mahimmanci a cikin littafin gaba ɗaya duk babobin da muka gabatar a baya za ku ga yadda aljini ke shiga jikin mutum da yadda za a fitar da shi ne da sauransu wannan duk abu ne mai sauki idan shedan ko aljini ya shiga jikinka ya barka da imaninka to ka tsira to amma wannan babi shi zai nuna maka yadda shi abin da shedan yake so shine ya raba ka da imaninka abin da yake bukata shine ya raba ka da ayyukanka da ɗabi'unka nagartattu kyawawa ya sauke ka daga kan fitsira da Allah madaukakin sarki halicce ka akan ta ya dora ka akan fitra shaytaniya Allah madaukakin sarki ya mana tsari shine malam ya dauko mana bayani tun daga me ma ake nufi daga shedan wanda jiya malam ya mana bayani game da shi sannan ya fara daga albidaya shine aslul ma'araka ya akai albidayatul ma'araka ya akai ma yakin ya fara tsakanin mutane da shedanu shine muka ji cewa asali Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam bayan akwai mala'iku suna bauta a cikinsu kuma akwai wata halitta shine iblis shedan babban shedanu kenan bayan Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam ya umarce su da su je su masa sujjada gaba daya wanda shi iblis din yana cikin su to sai asalin sa ya rude shi ya ga ba za a halicce shi da wuta ya je wa wanda aka halitta da tabo sujjada ba sai ya ki to wannan abin shi sa sai Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka ya kore shi daga rahamarsa to shedan ya riga ya san yayi batan bata kankan kamar yadda Bahaushe yake fada duk wani abu yayi asararsa babu sama ba ƙasa ba nan ba can to sai ga me zai yi dan ya dau fansa akan Annabi Adam shine sai fara at-takhatitul ajil a shiri na farko na gaggawa dan ya samar da wani abin da zai rike dan ya dau mataki akan sa ko ya dau fansa akan sa shine sai roki Allah madaukakin sarki da Allah ya bashi jinkiri ya rabu da shi kada ya kashe shi ya dauran sa har sai zuwa lokacin da za a tashi alkiyama saboda ya samu isasshen lokacin da zai gudanar da aikinsa to abu na farko kada manta yan uwa Allah madaukakin sarki ya ba shi dan wannan dama ya ba shi wannan iko iblis wancan wanda aka tsino albarka Allah madaukakin sarki ba zai dauki ransa ba tun daga wancan lokaci da aka halitta annabi Adam har sai zuwa lokacin da Allah zai busa kaho sannan zai mutu yana nan yana tsayarsa yana nan yana iya shegensa duk ko ina zai shiga ya ta halakar da mutane shi sa kamar da na da bayani wancan karin cewa kun ga daga lokacin da aka wanta abin zuwa yanzu ya ibi mutane da yawa wasu sun wasu sun kauce wa Allah madaukakin sarki ta hanyar shirka wasu sun kauce ta hanyar tsafe-tsafe wasu sun kauce ta hanyar zinace-zinace wasu hanyar sace-sace kowa akwai abin da shedan ya sa ya kauce hanya amma har yanzu bai gamsu ba har yanzu bai har yanzu bai gamsu ba abin da yake so shine sai ya samu adadin da wanda za su shiga wuta tare da shi sun fi adadin da ya su shiga aljanna tare da annabi adam abin da yake bukata kenan ya san tabbas Allah madaukakin sarki ya gaya masa cewa dole akwai wanda sai sun bi annabi adam annabi adam an shiga aljanna tare to amma shi abin da yake so shine rabansa ya kasance ya fi raban annabi adam Allah subhanahu wataala ya mana tsari da raban shi da to ƴan uwa gaba ta gaba da zamu tashi ne al ahdaful manshuda al ahdaful manshuda kamar da wasu abin da za ka fassara shi ne ka ce abin nema ya samu ma'ana abin da shaidan yake bukata yanzu ya same shi aka ce al'adaf jam'i ne na alhadafu alhadafu kuma shine wani abin da mutum yake so ya cimma asali alhadaf kamar wani tudu kenan da mutum yake yake hanguwa daga nesa idan kana so ka je wani waje kana hango wajen daga nesa to zaka rinka sa rai ga ka kusa da wajen zaka ji daɗi a ranka to alhadaf shine abin da mutum yake so ya cimma almanshuda kuma shine abin da mutum yake ta cigiyarsa abin da mutum yake cigiyar samu to abin da shaidan yake kokarin ya kai zuwa gare shi yanzu kayansa ya tsinke a gindin kaba ya samu malai cewa ba da matsama anna li baqa'ihi ila yawmil ba'thi bayan shaidan ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali cewa Allah ya daga masa kafa zai raba da shi har zuwa lokacin tashin kiyama ba zai mutu ba hina qala Allahu lahu lokacin da Allah madaukakin sarki ce da shi فإنك من المنظرين to tunda ka ce rabbi anzirni ila yawmi yub'athuna Allah ka kyale ni ka kyale ni zuwa ran tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ce masa fa innaka minal munzarina to shikenan ka kwantar da hankalinka ya kai shedan an kyale ka kana daga cikin wanda za a yi wa jinkiri ba za a dauran ka ba ila yawmi alwaqtil ma'lum za a kyale ka har zuwa wani lokaci da yake sananne al yawmi a yawmi alwaqti ranar ko yinin lokacin nan sananne shine yinin da Allah madaukakin sarki zai tashi kiyama saukan ko kuma yinin da za a busa kaho lokacin da kowa zai mutu to shi ma kuma a lokacin shedan aikin sa ya zo karshe kenan duk abin da ya gabatar ya zo karshe kenan a lokacin kuma zai shiga bala'i da masifan da kuma har abadan abidin da ba zai fita daga ciki ba shi kenan ya gama aikin sa Allah ya mana tsari malai ce bada'a yasridu tafasil tafasil al-khatta to daga lokacin da Allah madaukakin sarki gawa shedan haka an raba da kai shikenan sai shedan ya samu dama sai ya fara jero sai ya fara kawo a tsare-tsaren da ya tsara a bayyane filla-filla yana gaya ubangiji madaukakin sarki abin da ya tsara zai wa annaba adam da 'ya'yansa wa yafsahu anil ahdabil manshuda ghairi khaifin wala hayyab ya ci gaba da bayyana wa Allah madaukakin sarki a fili game da abin da yake nema yake ƙoƙarin kaiwa zuwa gare shi ba tare da tsoro ba ba tare da jin girma na Allah maɗaukakin sarki ba ya ci gaba da bayyanawa faƙala sai ce da Allah maɗaukakin sarki rabbi bima aghwaytani ya ubangiji sakamakon batar da ni da kai da tsine mai albarka da kai da ka fitar da ni daga rahamarka la uzayyinanna lahum fil ardi to dukkanin annabi adam da da ƴaƴansa da zasu zo a zuriyarsa zan ƙawata musu dukkanin wani mummunan abu ya zamto kyakkyawa a wajensu don su aikata su saba maka amma fil ardi zan yi hakan ne a doron ƙasa yan uwa ina fata an fahimta wannan kirikiri shedan iblis ya gaya wa Allah madaukakin sarki haka yace bima aghwaytani sakamakon batar da ni da kai ya ubangiji la uzayyinanna lahum fil ardi lalle sai na kawata musu sai da yasa nuna tawkidi as-saqila dan ya nuna cewa lalle fa da gaske yake tabbas haƙiƙa ko shakka babu sai na kawata musu dukkanin wani mummunan abu ya zama to kyakkyawa idansu amma zan musu haka ne a doron ƙasa inda suke rayuwa su mutanen kenan yace wala ughwiyannahum ajma'ina su ma kuma duk sai na batar da su gaba ɗayan su babu wanda zan bari duka kaga yace bima agwaitani yadda ka batar da ni to ni ma la ughwiyannahum ajma'ina ni ma sai na batar da su gaba ɗaya sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasina to sai shaidani shi da kansa sai istisna'i yace sai dai bayinka ya ubangiji wanda ka bawa katanga kariya wanda ka tsare su su ba sa cikin wanda zan iya batar da su Allah ya samu daga ciki shi kansa shaidan ya yadda akwai bayin Allah madaukakin sarki da Allah ya ba su kariya da bai isa kai zuwa gare su ba shi kansa ya sani to amma matsalar shi ne kai baka sani ba ni ma ban sani ba babu wanda ya san shi ne ina fata an fahimta shi yasa kawai sai dai ai ta aiki ai ta kokari ai ta neman tsari daga shaɗan duk wani abin da ka san aikin shaɗan ne ka guje shi duk wani abin da ka san hajar shaɗan ce kada ka siye ta duk wani abin da ka san kusanta ka zai da shaɗani ka guje shi to wannan shi zai sa ka shiga cikin irin waɗannan bayi illa ibadaka minhumul mukhlasina qala al ustaz sayyid khutub rahimahullahu ta'ala malam sayyid khutub wanda malam ya kama magana sa jiya na dan yi bayani akan sa Allah ya masa rahama yake cewa wa bidhalika da wannan magana ne da shaidani yayi a gaban Allah madaukakin sarki haddada iblisu sahatal ma'araka shaidani ya iyakance fagen faman inda za a kafsa yakin tsakaninsa da ɗan adam inna hal'ar shi ne ƙasa da ya ce la'uzayyinan na lahum sai ce mai fil ardi ko zan ƙawata musu mummunan abu amma ina a ƙasa a doron ƙasa inda suke rayuwa to sai kasance fagen inda za a yi dagar inda za a yi yakin inda za a kwafsa tsakanin mu 'ya'yan annabi adam alaihi salam da kuma shi iblis da 'ya'yansa shine a ƙasa a doron ƙasa saboda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara rayuwar mu ina za mu yi ta a ƙasa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra Allah ya ce mu daga ƙasa aka halice mu asalin mu baban mu annabi Adam asalin sa ƙasa ne sannan a cikin ta zamu rayu kuma daga cikin ta ne zamu mutu a sama ƙara fitar da mu saboda haka duk a gaba ɗaya kaiwa da kuma mu zamu yi shi ne akan ƙasa gaba ɗaya yace wa haddada uddatahu fiha sannan kuma sai shaidan ya iyakance kayan yakin sa al'udda shine kayan yaki ma'ana kimtsinsa da shirinsa Allah madaukakin sarki ce walau aradu walau aradu al-khuruja sai ce me la addu lahu udda da a ce waɗancan mutane suna son sun yi niyyar fita zuwa yaki to da sun yi kimtsi sun yi tanadi duk abin da ake bukata na kayan yaki da sun same su al'udda shine abin da mutum ya tanada dan a kwafsa kayan yaki da kayan shiri to abin da shaidan ya rika a matsayin kayan yakinsa shi ne innahu tazyin shi ne ƙawatawa ƙawatawa mummunan abu sai a yi masa ado a yi masa kwalliya a sa masa hoda da jambaki da jagira a lullube kura da fatar akuya sai a fito maka da shi eh sai ka ga mummunan abu amma zuciyarka tana mai maka da shi mai mai kyau wannan shine ɗaya daga cikin 'yan uwa manya-manyan makamin da shaidan ya rike wajen halakar da adam ko babu abin da ɗan adam yake hawa ya yi abin da shaɗan yake so da gaggawa kamar wannan shi sa Allah maɗaukakin sarki ce afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu me hasana shin baka ganin wanda aka ƙawata masa mummunan aikinsa mummunan abu ne fa amma sai aka ƙawata masa shi aka sa shi a cikin kamfani aka niƙa shi aka markaɗa shi aka fito masa da shi a matsayin mai kyau kuma sai masa kallon mai kyau Allah madaukakin sarki ce fara'ahu hasana wannan mummunan sai kuma mai kyau a idansa fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha Allah madaukakin sarki yana batar da wanda ya ga dama ya kuma shiryar da wanda ya so Allah ya samu daga cikin shiryayyu saboda haka ƴan uwa makamin shedan na farko mafi girma shine me shine kawatawa mu fahimci wannan da kyau ƴan uwa ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya rike wannan duk abin da kaga ya fiya zuciyarka tana kawata maka shi tana son sa ta nema kaza din sa to ka tsaya ka duba da kyau anya ba shedan ne yake kawata maka ba kuwa anya ba shedan ne yake kawo maka hadi ba ka tsaya ka duba da kyau dan abin da shedan ya ga wa Allah madaukakin sarki kenan bala yace tazyinul qabih wa tajmilu shine tazyinul qabih kawata mummunan abu wa tajmilihi da kuma kyautata shi da sa ya zamto mai kyau wal ighra'i bi zinatihi al mustana'a ala irtikabihi da kuma ruɗar da mutum da wannan ƙawar tasa da wannan adan nasa wanda shi ya ƙirƙire ta mai da ita ado bayan ba ado ba ce wajen zakkewa mummunan aikin da yake so mutum ya aikata shi ba ce wa haka za la ya ji tarihul insanu sharra illa wa alaihi min shaitan mashatan tuzayyinuhu wa tajammulihi ba ce shi sa zaka samu babu yadda za ka samu wani aiki na sharri da ɗan adam zai zakkewa ya aikata shi wanda ba daidai ba face sai ka samu akwai sa hannun shedan akwai raban shedan wajen kawata wa mutum wannan aikin wajen kyautata wa mutum wannan aikin wajen ya ga ya aikata wannan aikin duk wani mummunan aiki da za ga mutum ya aikata da wahala ka samu babu hannun shedan a cikinsa eh akwai kawatawarsa akwai tazininsa akwai tajmil nasa ya kyautata abin ya fito maka da shi a matsayin mai kyau shi sa lokacin da duk mutum yake so ya aikata wani mummunan abu za ka ga galibi idan sarifewa yake idan sarifewa yake sai bayan ya aikata abin daga baya kuma sai zuwa rinka dana sani wani idan za ka tambaye shi a lokacin zai ce wallahi shi kansa ma bai san lokacin da ya aikata ba ko kuma ya ce maka wallahi lokacin da ya aikata abin a ɗaukar sa yake a matsayin abu ne mai kyau ko abin da ya kama da haka duk mutumin da ya aikata laifi ya san laifi ya aikata amma me yasa ya aikata shine tambayar mutumin da zai je ya sata ko mutumin da zai je zina ko mutumin da zai je sha giya ko mutumin da zai duk wani abin da yake na laifi lokacin da yake babu wanda yake shan giya ko yake sata ko yake zina a lokacin yana tsammani duk duk zina ɗaya lada goma ko duk sata ɗaya lada goma babu shi ya san abin da yake laifi ne amma tambayar me yasa yake yi me dalili to shi da wannan attazin din da shedan eh attazin ko da zuciyarka ta ce maka zina haramun ce to ba zina zai kawo maka ba wacce za ka yi zinar da ita zai kawo maka sai ya kawata maka ita eh sai ya kawata maka ita ya maka ado ya fito maka da ita ta yadda idan baka same ta ba za ka ji kamar ba za ka iya rayuwa ba ko wani bangare na jikinka zai tabu ko wani abu makamancin haka sau da sai mutum ya ji haka nan lokacin da mutum zai sata ba ce masa zai kai sata ba sa'a abinda zai sata din zai kawata masa kana buƙatar waya ga manyan wayoyi ana riƙewa kai baka da ita ya kamata kai ma ka samu ya kamata abin da ake yi da ita kai ma ka yi sai mutum ya je ya saci waya ba dan ya san sata halaka ce a'a dan yana buƙatar wayar saboda haka wayar zai kawata masa dan uwa ina fata an fahimta to haka shedan yake bullo wa mutane at-tazyin wa tajmil haka yake kawatawa da kyautata abu Allah madaukakin sarki yake yi malam yace wa tadhharuhu fi ghairi haqiqatihi wa ridaihi haka ne shedan zai fito da mutum a bisa sabanin haƙiƙar wannan abin da mutum zai aikata sannan kuma ya fito masa da shi a sabanin haƙiƙanin zanin da abin yake a cikinsa shi ne abin da bahaushe yake cewa kura da fatar akuya kura ce amma sai ta sa fatar akuya ta shigo cikin gari yara suna ta cewa ga akuya ga akuya nan ku kura ce yawa da ta shiga cikin akuyoyi sai me sai barna to shine abin da ya faru shine abin da ce dan yake sai mala yace falyafatin falyafatin nasa ila uddati shaytan to mutane su su taka tsantsan su yi tunani su yi la'akari game da irin wannan kimtsi da kayan shiri irin na shaɗani wanda ya shirya don halakar da ɗan adam wal yahzaru kullama wajadu fi amrin tazyinan malai ce to mutane a hirɗinsu su rinka lura kwarai da gaske duk lokacin da suka ga akwai ado ƙawata wani abu a cikin wani al'amari da kake son aikatawa abin zuciyarka tana ƙawata maka shi to ka tsaya ka lura eh wannan karatu ne mai kyau da ya kamata kowa ya tsaya la'akari da shi duk lokacin da zuciyarka take kawata maka wani abin ka tsaya ka kalli wannan abin da kyau anya anya shedan bai shigo cikin al'amarin nan ba kuwa anya malai cewa kullama wajadu min nufusihim ilaihi ijtiha'an duk lokacin da mutum ya ji a zuciyarsa wani abu ya fiye burge shi da yawa to ya tsaya lura game da wannan abin liyahzaru su lura faqad yakunu shaytanu hunaka da wahala idan shaidan baya wannan wajen inda kaji inda kaji inda kaji kana son wannan abu sai ma ce illa ayyattasilu billahi wa ya'buduhu haqqa ibadatihi sai dai fa idan mutane sun samu saduwa sun samu kyakkyawar alaka da Allah madaukakin sarki kuma sun bautawa Allah madaukakin sarki haƙiƙanin bautarsa falaysa lish-shaytani bi shartihi huwa ala ibadillahi al-mukhlasina min sabilin sai malai ce to irin waɗannan bayi da suka samu kyakkyawar alaka da Allah maɗaukakin sarki suke bautata masa irin bautar da Allah yake bukata to wannan shaidani shi da shar'in da ya sa wa kansa da kansa ba shi da ba shi da iko da dama a kansu dan mutumin da ya rike Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin rikewa yake bautawa Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin bauta to shi kansa shaidan din ya san wannan ba shi da dama a kansa eh akwai mutanen da shaidan fa ya san waɗannan ba shi da rabo a kansa amma wallahi sai ya gwada eh sai ya kawo musu ya rinka kawo musu hari amin dan karanta kisoshin annabawa da manzani a baya hatta annabawan Allah da manzaninsa da suke ma'asumai shedan fa yakan yi kokari wajen kawo masa hari bari ma annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa shedan ya riga ya san cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowa falala da daraja a wajen Allah madaukakin sarki ya san cewa ko kusa bai isa ya matso kusa inda annabi yake ba amma kada kada kuma ta sai da sai da shedan ya kawo annabi har yana sallah ya dauko bakin wuta zai kona annabi tunda ba zai iya shiga zuciyarsa ya canza masa abu mai kyau ya dawo mara kyau shi bai isa bai isa wa annabi wannan ba amma ba zai bare zai kona fuskar annabi to idan shedan ya kawo annabi hari sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka ya kuke gani kai ko ni ina fata an fahimta akwai wanda ya isa ya fita daga tarkon shedan ya ce shi ya fi karfin shedan to shi sa mala yace mu lura mu lura duk lokacin da za ka yi abu kaga wannan abin akwai ƙawatawa a cikinsa da yawa e zuciyarka tana ta ƙawata maka abin tana ta raya maka abin tana ta to ka tsaya ka lura da kyau ka tsaya ka lura da kyau sosai da sosai Allah subhanahu wataala ya shirye da mu shi kansa shaɗan ɗin ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayinka da ka bawa kariya ka tsare su malai ce alhajmatul ula to a post attacking kenan hari na farko hari na farko da shedan yake fara kaiwa kowane dan adam a duniya shine wannan tunda yayi alƙawari sai yayi aikin to bari mu ji ta ina yake farawa sai malai ce laqad akhadha ash-shaytan ala nafsihi ahadan hakika shedan yayi wa kansa da kansa alƙawari ya riki alƙawari wa kansa la yu'adiyanna bani adama ajma'ina sai yayi adawa yayi yayi gaba da dukkanin adam gaba ɗayan su wa min huna to daga nan ne ya ƙumu bil hajmatul ula sai shaidan ya tsaya wajen fara kaiwa kowanne irin ɗan adam hari na farko alal adami akan ɗan adam lahzata wiladatihi a lokacin haihuwar mutum ma'ana farkon lokacin da mutum zai fara shigowa duniya kana shigowa to shaidan zai fara kawo maka hari na farko don yi nuna maka cewa ka zo kuma mun haɗu mun fara kenan kana zuwa duniya dukkanin manan gaba daya da wanda suka mutu duka gaba daya babu wanda shaɗan bai masa ba e duk wanda ya zo duniya sai shaɗan ya ji ya kai masa wannan harin bari mu ji wannan irin hari ne li yunzirahu bil harbi dan ya faɗa kashe shi da yaki e dan ya faɗa kashe shi da yaki yana masa cewa to ka shirya gani nan fala sulha babu sulhu wala hawada babu alhawada shine allayyin warrifiq shine babu tausasawa babu a ga mutum ya kusa karasawa a tausaya masa a ce to a rabu da shi a shi dan sai ya ga baka nan imaninka baya nan sannan zai rabu da kai gaba daya inna ma hiya harbun barusu mala yace wannan yaki ne tsakaninka da shedan yakin da yake mai tsanani mai tsanani kuma mai halakarwa bakin rai bakin fama tsakanin mutum da shedan فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولنا حديث لك صحابي أبو هريرة ألا كار مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن نبن الله إرادة أمن تسأرة ثبت أجريش قال كل بني آدم كوا نتن آدم كوا دا كوا النبي إرادة أمن تسأرة ثبت أجريش بتوغة با يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه حين يولد shaidani yana sukansa yana zungurinsa da 'yan yatsunsa a gefensa a gefensa lokacin da aka haife shi kowanne ɗaya daga cikin ma'ana haifarsa shaidan zai zo ya mintsine shi ko ya soke shi sukar da yaro zai ji zafi ina fata an gane yawwa sukar da ɗan jariri zai ji zafi shine abin da shaidan yake fare masa shi a kwiɓinsa ghaira isa ibn maryama banda annabi isa dan maryam shi shi kadai sai kuma mahaifiyarsa kamar yadda wata roya za ta zo zahaba ya tsa'anu shedan ya ya je zai soki annabi isa alayhi salam shi ma din ba wai bai masa bane yayi attempting ya je zai soke shi fata'ana fil hijabi sai sukan ya samu sukan amma sai sukan ya kare akan wannan riga da dan adam yake fitowa a cikin ta ya me sunanta da Hausa irin abin da sai an cire ta din lokacin da yaro eh ya sunanta da Hausa ita ce mahaifa irin da riga da take lulluɓe yaro ina gani yaro ai a cikin wani abin yake fitowa za ku ga sai an buɗe shi in ba haka ba an yi minti biyu ko uku zai mutu saboda ba numfashi to wannan na ita ce mahaifa ko yawwa wannan rigar to da shedan ya zungura annabi adam sai zungurin ya kare akan wannan rigar sai rigar ta faɗi eh to kun ga shedan shi mai yakan ya zungure sai ya masa aiki yawwa sai rigar ta faɗi shikenan amma shi ma sai da ya kai masa wannan harin bai rabu da shi ba annabi isa alaihi salam malai ce walidhalika yastahillu almawludu sarikhan min ta'anati shaytan shi sa kowanne yaro ana haifarsa babban abin da ake gane mawa yaro mai lafiya ne sai tallara kuka sai ya ihu sai a ce alhamdulillah an haife shi lafiya kenan ashe wannan kukan da yake yi zungurin shaytan ne muguntar shaytan ce eh muguntar shaytan ce shaytan azalimi ne duk wani nau'i na zalunci ya iya shi wannan fadan jariri kenan fa bai kyale shi bare kai kuma saboda haka sai yaro ya tallare da kuka saboda zungurin shedan fa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga sahabi abu hurairah hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma min mauludin babu wani abin haihuwa babu wani da da za a haife shi yuladu da za a haife shi illa na khasahu shaytan sai shedan ya zungure shi ko ya mintsine shi fa yastahillu sarikhan annabi yace sai yaron nan ya tallare da kuka sai ya sa ihu min nakhsati shaitan saboda wannan zungurin na shaitani da ya masa illa ibn maryama wa ummuhu sai annabi isa dan maryam shi shi kadai da mahaifiyarsa na maryam su ne Allah madaukakin sarki bai ba shi dan dama akan sai ya zungure su ba da ya zungure su din kuma ga abin da ya faru ثم قال أبو هريرة iqra'u in shi'tum sai Abu Hurairah ya ƙara bayani yayin sharhin hadisin ya fito ya fito da shi fili yace to ku karanta wannan ayar idan kun so za ta ƙara fito muka da ma'anar wannan hadisi shine wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wannan mahaifiyar na na Maryam wanda malaman tarihi da malaman tafsiri suka ce sunanta Hannatu mahaifiyar na maryam ita ce lokacin da za ta haifi na maryam ta yi addu'a ta ce wa inni u'izu habika ya ubangiji ina neman tsari da kai ga wannan yatawa wa zurriyataha da kuma zurriyarta wanda za su zo a bayanta mina shaitanin rajim daga shaidan abin jefewa to wannan addu'ar da mahaifiyar na maryam ta yi ita ce allah maɗaukakin sarki ya karɓa ta tasiri akan na maryam ta tasiri kuma akan ɗanta annabi isa alaihi salam sai kasance shaidan bai iya kaiwa zuwa gare ta ba ita bai kuma iya kaiwa zuwa gare ga ɗanta ba annabi isa alaihi salam saboda haka sai zungurin shaidan ya kare a can wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace siyahul mauludi kara ko kuka da abin haihuwa yake yi hina ya ƙa'u lokacin da ya faɗo ƙasa da aka haife shi na zgatun mina shaitan zunguri ne suka ne daga shaitani wannan hadisai dukkaninsu suna cikin bukhari da muslim da wasu daga cikin littattafan hadisi ƙalan nawawi rahimahullahu ta'ala imamun nawawi allah ya masa rahama ya ce ƙalan ƙadu iyad babban malami ƙadu iyad al-yahsabi alaihi rahmatullah ya ce na walakin eh walakin hal isa wahdahu wal ma'sum mala yace sai dai abin tambayar shine hal isa wahdahu wa ma'sum shin annabi isa shi kadai shine wanda Allah madaukakin sarki kadai da shi da mahaifiyarsa ya kare daga zungurin shedan bai zungure su ba ko kuma akwai wasu min ta'anati shaytan daga daga wannan zunguri na shedani am kullul anbiya'i kadhalika kuma dukkanin annabawa su ma haka ne qala an-nawawi to shine imam an-nawawi ya kawo maganar al-qadi iyad yace inna jami'al anbiya'i haqiqa haqiqa dukkanin annabawan Allah madaukakin sarki yusharikuna Isa fi hadhihi al-khususiyya sun yi tarayya da annabi Isa a cikin wannan khususiyya tasa ta rashin samun damar shedani ne ya zungure su to amma wannan magana ta malam al-qadi iyad tana buƙatar nassi kamar yadda maganar annabi isa take da nazi yan uwa ina fata an fahimta abinda hadisin annabi yace shine kullu mauludin duk wani abin haihuwa yuladu da aka haife shi na khasahu shaytan shaytan ya zungure shi sai istisna'i kun ga da annabi yayi magana ya ba ya ban abin a haka to sai mu dauka duk gaba ɗaya babu wani wanda shaytan bai zungure shi ba to amma sai annabi ya istisna'i sai ce banda wani da wani an fahimta kun ga wannan ai nassi ne ko wannan shari'a ce ta tabbatar to idan kuma muna so mu karasa wani mu ce to wane ma da wane da wane banda shi sai ma sai an kawo nassi irin wannan tabbatacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta ba ijtihadi ne kadai zai iya gano cewa a'a wane ma ina ji shi ma shi dan bai zungure shi ba ai wane ma haka a'a wannan ijtihadi baya shiga irin wannan dole sai an samu nassi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nan sai ya tabbata saboda haka abinda dai muka samu na nasi shine annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa sune wanda Allah madaukakin sarki bai bawa shedan dama ya zungure su ba to ina ganin yan uwa nan zamu dakata saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala sati mai zamu tashi alfarqu baina adawati shaytan wa adawati al-insan me bambanci da da ke tsakanin gaba da kiyayya ta dan adam da kuma ta shedan me bambancin su shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah da alkhairi